muna sake cewa hunaka dalilin fitiriyun bayan dalili na sam'iyya da na aƙaliya kuma akwai dalili na fitiriya dalili na ɗabi'ar bil'adama shi an dalili na fitiri ɗabi'a ta bil'adama hamsin min alfitira kalmar fitira tana da ma'anoni daban-daban fitira tana zama sunna kamar yadda annabi ya ce sallallahu alaihi cikin wani hamsin min alfitira abun biyar suna daga cikin ɗabi'u na sunna cikin ƙur'ani Allah ya ce fitratan lahi lati fataran nasu alaiha halittar Allah wanda ya halicci mutane akan ta fitira halitta sannan fitira kuma tana zama ɗabi'a to bayan dalili na sam'iyya daluluwa na sam'iyya daluluwa na aqaliyya waɗanda mun kai jiya to kuma akwai daluluwa na na fitira ɗabi'ar bil adama ɗaya isa ta nuna maka waɗannan siffofin ta isa nuna maka cewa Allah daban yake da da halittunsa muna tare wa zalika wannan la'anna al-insana domin dan adam bi fitratihi da ɗabi'arsa ta ɗan adam biduni an yi laƙana ba tare da an laƙana mishi ba ya arifa yana sanin annahu naka farkan cewa akwai bambanci alfarko ya ce la'annal insana domin ɗan adam bi fiɗirati da ɗabi'arsa biduna an yi laƙana ba tare da an laƙana mai ba ba tare da an sanar sai ba ya rufe yana sani annahu naka farkan cewa akwai bambanci tsakanin mi tsakanin mahalicci da halittunsa alfarqu bainal khaliqi wal makhluq bambanci tsakanin mahalicci da halittunsa walawala hadhihi al fitra ba domin wannan ɗabi'a ta ɗan adam ba ma zahaba da bai tafi yad'ul khaliqa yana roƙon mahalicci ba fata bayyana al'ana don haka ya bayyana yanzu anna tamfila cewa misaltawa kwatanta ɗan adam da ubangiji ne muntafin korarren abu na sama'an ta hanyar shari'a wa akalan da ta hanyar hankali wa fidiratan da kuma hanya ta ɗabi'a ta ɗan adam wannan duka abin ga misalta ubangiji da halittunsa wannan duk korarren abu na fa'in ƙala ƙa'ilin in wani mai magana ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallama haddasa na ai annabi ya ba mu labari bi a haditha da wasu hadisai tashtabihu alaina waɗanda hadisan suna da rikici gare mu hal hiya tamthilun shin waɗannan hadisan misalta Allah ne da halittunsa au gairi tamthilin ko ko ba misalta Allah da halittunsa bane wa nahnu nad'uha baina aydikum mu za mu kawo waɗannan hadisan da wasu ke gana aina an misalta Allah da halittunsa za mu kawo su gaba gare ku na ɗaya ƙalan na biyu sallallahu alaihi sallama akwai hadisin da annabi ya ce innakum lalle ku sata rauna rabbakum da sannu za ku ga ubangijinku kamata raunar kamar kamar yadda kuke ganin wata lailatul badar daren da ya cika da haske in wata ya fito ya kai sha biyar ga wata ya cika da haske ya yi sakilin akwai wanda ke kare wani ga gani ne to yadda kuke ganin wata in ya kai badar to haka nan za ku ganin ubangijinku la tudamuna ba za ku yi gwamatso ba ba za ku yi matsitsi ne ya bi fi ru'uya ta yi ga gani nai wani da Allah jaye mai in gani wani ka kare nawa babu wannan gwamatso kowa zai gane shi da kuke ganin wata ba tare gwamatso ba faqala sai annabi cikin hadisin ya ce kama ga kafu tashbihi nan wal kahu lit tashbihi kafun ta tashbihi ce kaga sai annabi ya kamanta kama raunal kamara kamar yadda kuke ganin wata lailatul badr daren da ya kai badar wa hadha rasulullahi sallallahu alaihi wannan mai wannan magana kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa nahnu min qa'idatina mu kuma yana daga cikin qa'idan mu an numina mu yi imani bima qalar rasulu da duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kama numinu kamar yadda muke imani bima qala Allah da duk abinda Allah ya faɗa fa ajibu an hadha da ku ba mu amsa game da wannan hadisin ga kafa tashbihi na annabi yasa naqulu sai mu ce mai nujibu an hadha alladhi zamu ba da amsa game da wannan hadisi wa an gairi da kuma wasu hadisai masu kama da shi bi jawabai da amsoshi guda biyu aljawabu al'awwal amsa ta farko mujmal dunkulalliya ce wa thani ta biyu mufassilun ita kuma bayyananniya ce guda za ta zo dunkule guda za ta zo da tafsili fal'awwal amsa farko al-mujmal wadda an dunkulalliya annahu cewa yadda al'amari yake la yumkinu bayyuwa an ya ƙata arudon cin karo ya abku baina kalamin layi tsakanin maganar Allah wa kalamin rasuli da maganar manzonsa sallallahu alaihi wasallama alladhi sahha anhu wadda ta inganta daga manzon Allah abada har abada har abada ba za ka samu cin karo tsakanin maganar Allah da ta manzon Allah ba wannan shi abu na farko babu cin duk inda hadisi ya tabbar daga annabi to ba zai ci karo da in kaga sun ci karo fahimta ka ta ci karo kai abba ka fahimci abin da kila nasoshin ke magana te ka samu malami yayi ma bayani zai walwale ma wannan gumudi da a cikin tunaninka muna tare la'annal kulla don mi an da mun kace maganar Allah ta annai ba za su ci karo ba domin kowannen su haƙon gaskiya ce maganar Allah gaskiya ce hadisi in ya tabbata daga manzon Allah shi ma gaskiya ne la'annahu la yantiqu anil hawa wal haqq ita ko gaskiya la ya ta'aradu ba ta cin karo da juna in ka ga cin karo gaskiya da ƙarya suka cin karo wal kullu min indillah kuma kowanne da maganar Allah da maganar annabi duk da wurin Allah suke domin hadisi in ya tabbata shi ma wahayi ne hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani qur'ani da kwatanci ne ta me kwatancin qur'ani sunna in dai ta tabbata don haka ita ma sunna saukakkiya ce shi yasa malamai sun kace irin karfin da agga nassin qur'ani ayi aiki da shi da wajibcin aiki da shi to irin karfin da agga hadisi sahihi ina fatar kun fahimta hadisi in ya inganta to ina yake yace wal kullu min indillah wa ma indallahi ta'ala abinda ko yazo da wurin Allah la ya tanaqad ba zai ci karo da juna ba ba za a samu tanaquli tsakanin sa ba kamar yadda Allah ke cewa walau kana min inda gairil lada wannan qur'ani ya zamo da wurin wani wanda ba Allah yake ba lawajadu fi ikhtilafan kadha lalle da sun samu sabani kurakurai kenan masu yawa ciki ne amma da yake da wurin Allah yake babu kuskure ko kwara guda cikin qur'ani fa in waqa'a ma ma yuhimu ta'arud in abinda ke nuna cin karo ya abku fi fahimka ga fahimtar ka kana ganin aya kaza ta saba ma hadisi kaza ko hadisi kaza ya saba ma aya kaza fa alam to ka sani anna hadha laysa min an-nass wannan ta'arudin ba daga nassi bane walakin bi itibari ma indaka wato ya faru ne dangane da la'akari da abin da a wurinka fahimtar kace ta ci karo bayanin nassoshin abba ka samu don haka kada ka tsaya cewa ai ga cin karo a te ka samu malami wanda ka tabbatar da ya sani ya san ƙura'ani ya san hadisi ka gitta mai su yanzu zai ma bayani ka tabbatar da cewa babu cin karo muna tare fa'anta idza waqa'a ta'arud indaka don haka kai sadda duccin karo ya abku gonka fi nususul kitabi wa sunna ga nasoshin ƙura'ani da sunna to fa in malik illatil ilmi ya faru gare ka ne ko dai saboda ƙarancin iliminka wa in ma liqusuril fahim ko ko domin takaita fahimtarka ko iliminka abba ya kai ba ko ko fahimtarka abba ta kai ba wa in ma littaqasiri ko ko domin takaitawa fil bahth ga bincike wa tadabbur da tadabburi walau bahasta da kai bincike wa tadabbarta kai tadabburi lawajatta lalle zaka samu annat ta'arud allazi tawahhamatu cewa cin karun nan da kazzace shi la asali lubai da wani asali babu cin karun wa in ma lusu'il qasadi ko kuma ka fahimci cin karo tsakanin nassin qur'ani da na hadisi ko kuma domin wani mummunan manufa wanniya da kuma niyya dama ai ka karanci abin ne domin ka samu cin karo kamar misali ma hu sauraron wa'azi wani na sauraron wa'azi domin ya kama bannan mallamin shi mallami ya kasu ya kama ina ya yi kuskure to in ka saurari wa'azin da nuhin wagga manufa to ko da abin da ba kure ba za ka ɗauko shi ka ce ya yi kure tun da kai dama manufarka kenan sai ka zo ka biɗi mallamin ko wanda ya sani ka ce ai malla ya taɓa cewa kaza kuskure ne sai wanda ce a wannan ai ba kuskure ba ne sai ya ma bayanin yadda abin yake ina fatar kun fahimta bi haithu tasta'ridu yayin da zaka gitta ma zahiru ta'arud abin daga zahiri ne cin karo ne lidalabit ta'arud domin neman cin karo dama kai ka saurara ko ka karanta ne domin ka samu kuskuren to har abin da ba kuskure ba zaka dauke shi matsayin kuskure ko fatuhramu tawfiqa don haka sai a haramta ma muwafaqa ka ahli zaigi kamar ma'abuta karkata waɗannan da Allah ya bada labarin su farkon suratu ali imrana wa amallazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu wadanda adda karkata cikin zukatansu inji Allah suke biyar mutashabi abinda yake da rikici na Qur'ani ibtiga alfin don neman fitina don neman fitina wabtiga tawili kuma don neman fassara tai sai Allah ya ce wa ma ya'lamu tawilahu abubuwan da adda rikici cikin Qur'ani ba wanda ya san hakikanin fassara tai illa Allah sai Allah ina fatar kun fahimta yace ka ahalin zai kaman masu karkata cikin zukatansu allazina yattabi'unal mutashabi waɗannan da ke bibiyar mutashabe sai a ɗauko alif lamin me ma'ana tai sai a wangaye ban kaura wangaye ban duk ban kaura ce abinda ya ce Allahu a'lam bi muradihi bi ko koshin an ce ben ga sai ya quluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sai ya quluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi alam bi iddati ma ya'lamuhum illa qalilun eh wasu suna cewa ashabul kafi su nawa ne wasu ce mutum hudu ne karin su annabiyar haka yake wasu suna cewa su shidda ne karin su annabakwai yaya magana take shin wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum ko wasu suna cewa ashabul kafi su biyan ne karin su annashidda waya qulun wasu suna cewa kuma su bakwai ne karin su takwas kace ubangiji na shine masani ga ko su nawa ne to sai mallami yazo yana bincika me ya sunayen su me sunan garin su me sunan sarkin da ya kore su me sunan kaza me sunan kaza me sunan karen har ai ta rikici game da sunan karen me amfanin sunan karen Allah ya ba mu labari Allah na mantuwa inda sanin sunayensu da sunayen garin sunayen sarkin da ya kore su da sunayen kare yana da unhani ai wa ma kana rabbuka nasiya to tunda Allah bai da mai unhanin tsayawa bincike bincike har a tsaya a yi ta rikici ina fata kun fahimta to yace wai ta farawa ala hada kuma abinda ke rassantuwa akan wannan ala hada aljawab akan wannan amsa almujmal wadda addun qulalla to kenan yanzu menene amsa ta farko wadda yace dunkulalla ka ɗauka cewa in dai hadisi ya tabbata daga manzon Allah to ba zai ci karo da alƙur'ani ba to da ka ɗauki wanga shi kenan ka aka huta ya amsa ma duk tambayoyin da za ka yi don haka da zaran ka samu hadisi ko na sifatun lahi ne ko na menene wanda kai ga ganinka ya saba ma aya kaza ina fatar kun fahimta to abinda za ka yi ba hadisin nan zaka caji ko ayan nan zaka caji ba a'a sai ka caji kanka ka dauka kai abba ka fahimci ma'ana hadisin da ayan ba don babu yadda za a yi hadisi inda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma alqur'ani don daga mabubbuga guda sun kai duk da wurin Allah sun kai to to Allah na tanakuli Allah baya tanakuli to kaga in ka in kai gina wanga cikin zuciyarka shigen duk ka huta duk abinda baka fahimci ma'ana ta ba ɗayan biyu ko dai ka tsaya nan kai abu ka fahimci ma'ana ta ko ka tayi bidan mallamin da zai baka ƙarin bayani amma kakka taba daukar nan an samu cin karo ina fatar kun fahimta to ina yake yace wai tafarrawa ala hadal jawab al mujmal kuma yana rassantuwa akan wannan amsa wadda addun qulalla annahu yajibu alayka cewa yana wajaba akan ka inda al ishtibah lokacin da rikici ya same ka an tarudda almushtabiha kamar yadda mai rikici ilal muhkam zuwa ga wanda an muhkam in ka samu nasoshi guda biyu guda muhkami kyautatacce wanda bai da rikici sannan guda mutashabe wanda adda rikici to abin da yafi ma sai ka fassara mutashabihun din ga fassara da kawa muhkam shikenan duka huta kun fahimci abin da yake nuhi to la'anna hadhihi dariqa domin wannan hanya ɗariƙon rasikhina fil ilmi ita ce hanyar tabbatattu cikin ilimi kamar yadda Allah ya faɗi yace warasikhuna fil ilmi yaquluna kullun eh yaquluna amanna bihi kullun me inda rabbina ka gani wannan hanya duk abin da ya rikice ma to ka fassara shi ga wanda an muhukami duk yahi to ita ce hanyar rasikuna fil ilmi tabbatattu ga ilimi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce huwa allazi anzala alaykal kitaba Allah shine wanda ya saukar ya saukar da alqur'ani gare ka minhu daga cikin alqur'ani ayatun muhkamatun akwai ayoyi wadanda ake kyautatattu me zaman su kyautatattu ba sai ka tsaya jiran wani mallami ya fassara ma ba kana karantawa zaka fahimci abin da suka nufi sune muhkamat hunna ummul kitabi sune asalin littafi ma'ana sune mafi yawa da cikin qur'ani mutashabin din basu da yawa wa wa wa wa ukharu sannan wasu ayoyi kun mutashabihatun su kun mutashabihatun ne ko kace masu kama da juna ko kace masu rikici fa amma alladhina fi qulubihim zaygun wadanda adda karkata cikin zukatansu yan bid'a fayattabi'una suna bibiyan ma tashabaha minhu abinda yake da tashabuhi na qur'ani don me ibtiga alfitina don neman fitina wabtiga tawili kuma don neman fassara tai wa ma ya alamu tawilu alhali ba wanda ya san fassara ta illallah sai Allah warasikhuna ba wanda ya san fassarar mi shi almutashabih din ko malamai sun kawo bayan sun kare su ce wal ilmu indallahi wallahu a'lam warasikhuna fil ilmi wadanda an tabbatattu ga ilimi yaquluna suna cewa amanna bi mun yi imani da shi mun yi imani da alqur'ani kullun kowanne da mutashabih din na cikin qur'ani da muhkam din min inda rabbina duk da wurin ubangijinmu ne to akwai abin je farwa cikin abubuwan da nazo da wurin ubangiji babu wa yahmiluna almutashabiha suna daukar mai rikici alal muhkam akan kyautatacce hatta yabqan nasu kullu har sai nasi dukka ne ya zama muhkaman kyautatacce don hakan ga abin da ya rikita gare su sai su fassara shi irin fassarar muhkam shikenan kaga sun huta to sai mu tsaya nan to madalla Allah ya sa mana albarka ga abin nan karanta to madalla haka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika